tsawon lokaci ya yi mai saurari samu damar buga waya a wannan layin sifili takwas sifili biyu hudu hudu daya tara biyu biyar hudu 08024419254 نعم أكرمك الله
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام na godiya ga Allah madaukaki da ya bamu ikon haduwa wannan darasin muna fatar musulunci a yau juma'a 25 ga watan shawwal shekara 1440 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da 28 ga watan 6 2019 game da lokutan sallah insha Allah a zahar 12 da minti 16 la'asar karfe 3 da rabi da minti 7 magariba kuma karfe shida da rabi da minti shida isha'i kuma karfe takwas saura minti biyar alfijir karfe hudu da minti ishirin da takwas sai kuma fitowar rana karfe shida saura minti goma sha hudu a ci gaba da karatu ma cikin littafin bulugul maram na alhabis ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alaihi muna cikin kitabu sala a babu salatul tatawwa muna kan hadisin muna cikin hadisin salloli na witri a darasin da ya gabata mun karanta hadisin kharija dan hudafa za mu tashi kan hadisin abdullahi bin buraida an abihi radiyallahu anhuma wani rahimahullahu yake cewa an abdullahi bin buraida radiyallahu anhu daga abdullahi dan burai da Allah ya kara masa yadda shi kuma yana karba daga baban shi Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace alwitru haqqun shi wato witri haƙƙi ne wa na haƙƙun tabbatacce ne gaskiya ne in an ce abu haƙƙun ne shine shay'un thabit abu ne wanda yake tabbatacce a nan ana nuna kamar wato tabbas a yi shi ita sallar witiri a yi ta tabbas ne lalle ne a yi ta faman lam yu'tir duk mutumin da bai yi sallar witiri ba falaisa minna tubayya tare da mu ma'ana bayya kan shiriyar mu cikakkiya laisa minna a nan ba ana nufin laisa minna na wato fitar da mutum daga musulunci ba a wanda yake baya sallar witiri wato bai bi shiryar annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ba na fata an gane tunda mun yi bayanin falalan witiri a baya ta kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ko a halin tafiya bai ya barin yin sallar witiri kuma ga hadisai da suka zo masu yawa akan wannan sallar wannan mana daga ciki wala ya ce akhrajahu abu dawud bi sanadin layyin abu dawud ya kawo hadisin amma wato isnadin hadisin yana da laushi layyin laushi wannan nau'i ne na wato nuna wani aibi a cikin isnadin an ce mai laushi mutum yana ga abu mai laushi yana da kyawu to amma a isnadin hadisin an ce layin a isnadin akwai magana akai malam hakim ya ce hadisi na sahih walahu shahid yana da shahid a cikin hadisai wannan hadisin amma shahidin kansa shi ma da'ifun ne daga abi hurairah radiyallahu anhu inda ahmad a wajen imamu ahmad walahu shahidun da'ifun an abi hurairah radiyallahu anhu inda ahmad na'am to shi ma hadisin wannan na gaban mu din akwai rauni akan shi sai ga wani kuma wanda ya zo ya karfafa shi shi din ma yana da rauni irinsa to asalin fannin hadisi idan hadisi ya zo yana da rauni in raunin bai yi tsanani ba sai aka samu wani mai rauni irinsa to wannan mai rauni da wannan mai rauni in suka hadu za su yi karfi musamman idan wanda aka yi magana akan su ba mutum ɗaya ba ne a wannan isnadin mutum na biyu ne aka aibata shi a wancan isnadin mutum na uku ne aka aibata shi amma na biyun baya da laifi to kaga sai ka ɗauka tamkar na biyu na nan da baya da laifi sai ka kai shi a matsayin na biyu na can da yake da laifi na uku na nan da yake da laifi ka kai shi a wajen na uku da mara laifi sai ka ga sun taimaka wa juna an samu shi yasa ake cewa hadisi da'ifi idan hanyoyinta suka yi yawa za su hau darajan hadisi hasan to wannan hadisin daga ke gaban mu shi ma irin wannan ne shine malam rahimahullahu anan yake cewa hadisin yana da kyau hasanun ne kamar yadda wato wasu daga cikin malamai kamar alkamal dan hammam ya tafi akwai wanda suka ji hadisin sahihi ne kamar al-imam suyuti a cikin jami'u saghir ya ci hadisin sahihi ne amma hadisin malamai sun yi magana ne akan akwai wato rawi da ake kiransa ubaidullahi dan abdullahi abu munif almarwazi akan shi ne magana take madaruhu alai saboda wasu malaman sun wasaka shi wasu sun raunana shi imam bukhari ya yi magana a kan shi in ka je aka ce ta kallama fihi bukhari bukhari ya yi magana a kan shi to mutumin nan akwai raunin rawayarsa nasa'i kuma maganarsa ta zama biyu a kan shi a wani wurin ya raunana a wani wurin kuma ya karfafa gurgurin yadda siffofin mutumin suke bayyana ga mutum wannan hadisin dai abin da yake nuna mana sallar witiri wato abu ne wanda yake tabbatacce a yi amma kuma shine babban ginshiki na masu cewa witiri shi ma wajibi ne duk wanda bai yi ba ya yi laifi wayanda suke da wannan fahimtar wannan hadisi suka dogara a darasin da ya gabata mun dan yi nuni akan cewa wannan hadisin akwai magana akai to su wannan shine madogaran su na cewa witiri din nan wajibi ne to a hakkun din ana so a nuna mana a tabbace ne malaman da suka ce hadisin yana da rauni witiri ba farilla bane ba wajibi bane kamar sauran salloli farillai suka ce abin da yake haƙƙun shine abin da yake tabbatacce akwai shi a shari'a amma ba wai ya kai matsayin farilla bane sai suka nuna dalilan su na cewa witiri ba farilla bane kamar sauran salloli suka ce abin da yake nuna mana haka daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suna zuwa wajen shi larabawa daga garuruwa daban-daban suna zuwa su karbi addinin musulunci annabi zai musu bayanin farillai na addini a nan annabi baya umurtan su sai da salloli farillai guda biyar zai nuna musu cewa su yi sallah lokaci kaza in rana ta yi kaza ku yi sallah kaza in rana ta yi kaza ku yi sallah kaza in rana ta yi kaza sai nuna musu yadda kuka ga mun yi sallah nan da ku yi sallah haka to salloli biyar din annabi yake nuna musu yawanci sannan kuma ga hadisin bukhari da muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'az zuwa kasar yaman yace kai za ka zo ka da mutane wanda suke ahli kitab ne ka kira su zuwa kaɗai ta Allah wajen bauta idan suka ansa maka sai annabi ya ce fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khams salawatin fil yawmi wal layla wato ka nuna musu cewa Allah ya farlanta musu salloli biyar a cikin yini da dare kaga anan salloli biyar aka nuna ba a nuna witiri a ciki ba balle a ce shi ma ita ma wato farilla ce sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa yana gaya wa al'umma yana karantar da su a cikin wato hudubobinsa da nasihunsa na cewa al'umma su kula da sallah yana nuna salloli biyar din nan ku kula da salloli biyar din nan abinda annabi yake nuni sannan ga wani mutumin da ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam akan abubuwan da Allah ya shar'anta masa da ya ce mai Allah ya farlanta masa ya nuna masa sallah biyar na'am ya ce me sai ce in zakka ka iya ka samu zaka cire sai kuma me sai azumi sai kuma haji in ka iya sai ya ce wannan abin da na karba a wajenka ba zan kara a kai ba kuma ba zan rage ba da ya faɗi haka ya juya annabi ya ce wannan mutumin ya rabota in ya faɗi gaskiya in yake abin da ya faɗa ya rabota kaga anan annabi ya koya masa salloli biyar ne bai yi maganan cewa akwai wani wata sallah daban na wutiri ba sannan kuma abubakar da sauran sahabai radiyallahu anhum bayan komawar annabi sallallahu alaihi wasallam ga Allah suna magana akan cewa witiri ba dole ba ne kamar sallah farilla sai dai sunna ce kamar su wato daga cikin sunoni annabi sallallahu alaihi wasallam sai da sunna ce wacce take tana da karfi amma suna koyawa mutane domin har kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ga Allah mutane suna zuwa suna karɓar musulunci to anan suna bayanin musulunci ga mutane sai su nuna musu salloli fa biyar din ne kenan su ma basu fahimci cewa wutiri farilla ce kamar salloli biyar ba a wutiri sunna ce mai karfi kuma mutumin shi mutumin kirki ne lalle ne ya kiyaye wannan wutirin sannan kuma sunna ta tabbata akan cewa witiri na ana iya ayi raka a guda ana iya ayi raka a uku biyar bakwai tara sha ɗaya duk za a iya cewa witiri ma'ana dai mutum ya yi sallolinsa ya rufe da wannan ɗayan kamar yadda hadisi ya sunan duka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sallolin dare raka a biyu ne idan mutum ya ji tsoro zai yi raka ɗaya ya rufe sallolinsa da ita tu tirahuma qad salla abin da ya sallata wannan raka ɗaya za ta zama masa witiri saboda haka idan mutum zai iya yin witiri a ƙarshen dare shi aka fi so mutum ya tashi yanzu alfijir na ketowa karfe 4:28 mutum ya tashi ya saura na filfilinsa har zuwa karfe 4 ko 4 da rabi abin nan 4 da misali kwata haka sai mutum ya witirinsa kaga yayi a ƙarshen dare sai ya zauna yana addu'ansa har a kira sallah ya je masallaci ko a kira sallah ta yi sallanta a gida wannan kenan game da wannan hadisin kenan mun ji hadisin ba hadisi ne sahi ba amma dai hadisai da suka gabata suna karfafa wannan hadisin na cewa witiri yana da asali tabbas ne amma ba farilla ba ce wannan hadisin kuma mala rahimahullah ya ce ana aisha ta radiyallahu anha daga ummina aisha allah ya kara mata yadda uwar muminai قالت تجي كان ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد النبي صلى الله عليه وسلم بيزما yana yin kari ba fi ramadana a cikin ramadana wala fi ghairihi ko kuma a wani ramadana wato sauran kwanaki na shekara ala ihda asharata raka'a akan shi raka'a goma sha ɗaya annabi bai ya karawa kullum raka'a goma sha ɗaya yake yi a cikin azumi ma sha ɗaya ne a wajen azumin ma sha ɗaya ne yusalli arba'an sai annabi ya sallaci raka a hudu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna kar kai tambaya akan wato tsawon su da kyautatawan su ma'ana yana raka a hudun nan zai tsawaita su kuma zai kyautata su ga sallah ce cikakkiya don tsawaitawa ba zai rikitar da wani abu ba a'a ko kuma bari mai kyau din in yi ta gajero a'a yana tsawaitawa yana kyautatawa wajen karatu ne wajen ruku'i ne wajen daidaituwa ne wajen sajada ne duk annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana kyautatawa thumma yusalli arba'an sannan kuma ya sake sallar raka'a hudu har yanzu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna wato kada kai tambaya ma'ana wato ba abun magana ba ne tsawaitawa da yake yi da kuma kyautatawa da yake yi wato mutum yana so ya sani ne za ka yi tambaya da don ka san yana tsawaitawa ko ko yana ta kai a'a yana tsawon da ya tsawaitawa ne to ba sai ka tambaya ba yana tsawaitawa kuma yana kyautatawa sun mai yusalli salatan sannan ya yi sallar raka uku kaga raka nawa kenan sha ɗaya hudu hudu uku قالت عائشة عائشة رضي الله عنها تجي فقلت سينتي يا رسول الله يا منزل الله أت أتنام قبل أن تؤتر شين كان بچي ne kafin kai witri domin abin da yasa ta yi tambaya yana yin wannan raka hudu hudun nan yana hutawa a tsakanin musamman hudu na biyun nan in yayi zai kishin gide ma ya huta sai kuma ya tashi ya witirin to sai ta dauka ko yana bacci ne tunda idansa a rufe ne yana kunci shine tace atanamu qabla an tu'tir shin kana bacci ne kafin kai witri qala sai ce Aisha inna ainaya wato lalle idanuwa na biyu tanama ne suna bacci wala yanamu qalbi amma zuciya ta bata bacci na'am na'am idan su zai rufe kamar yana bacci haka ka rufe idanka amma zuciyarsa tana tare da wato ganawa da Allah sako yana ke karba daga Allah shi yasa annaba aka ce baccin su ma mafarkin su ma gaskiya ne mafarkin annabi ba kamar mafarkin sauran mutane ba ne ga yi mafarkin kana kan wani abu ka tashi ga sabanin wannan ko ka yi mafarkin wani abu ya same ka kana tsorace kuma ka tashi bai faru ba ko wani abu na jin daɗi ya same ka ka tashi bai faru ba to annabawa idan suka yi mafarki mafarkin su gaskiya ne saboda su baccin su ba kamar irin namu bane to amma anan annabi ba wai bacci normal din ma da yake yi na sauran lokutan yake ba a lokacin yana kwanciya ne ya dan huta to anan wani irin abin da yake shin batun cewa yusalli arba'an din nan me ake nufi mutum zai ji kamar raka hudu nan babu tahiya babu sallama yake yi raka hudu ya jera su babu tahiya a tsakani na'am gaba daya da sallama ɗaya yake yin raka hudu sai ya huta sannan ya tashi ya raka hudu a haɗe ya huta sannan ya raka uku a haɗe ya huta mutum zai iya ɗauka kamar haka ne eh haka ɗin ma yana yi sallallahu alaihi wasallam sai dai amma wannan ba wai haka ɗin yake karantarwa kai tsaye ba a'a yana yin raka'a biyu masu tsawon ya sallame ya tashi ya kawo raka'a biyu masu tsawon ya sallame sai ya huta na'am
can kuma ya tashi sai ya kawo raka'a biyu masu tsawo ya sallame ya kawo raka'a biyu masu tsawo ya sallame ba tare da ya raba tsakanin su da dogon hutawa ba sai ya huta kuma kafin shafi da wutiri sannan kuma ya tashi ya kawo shafi da wutiri kenan wannan hadisin ya dace da maganar salatul laili masana masana din kenan raka'a biyu biyu ake yi ba tare da an jera ba na'am ana sallamewa ana sallamewa in an zo karshe sai a witiri sannan kuma wannan ɗaya bayanin kenan na biyun shine yana haɗa su ya haɗa su ba tare da ya zauna a tsakani ba ya yi tahiya ya yi sallama ɗaya a raka hudu sallama ɗaya a raka hudu wannan ma yana yi shi yasa ma daga cikin sunan sallar tarawihi aka ce an kira ta tarawihi ne saboda akwai hutawa da mutane za su yi mu a nan mun fara ba tsayawa muke tafiya amma magabata idan suka yi raka hudun suna hutawa ya ji duna baha sannan kuma sai ya su tashi kuma su ga wani ma tsakanin in yana bukatan ya yi dahara ma zai je ya yi dahara na'am ya yi alwala ya shigo wani ma zai je ya sha ruwa ya taho da dai sauransu ana dan hutawa don saboda a samu a jaddada nishadi na wato sallah da yake ana tsawaitawa shine bayanin da ake magana akan cewa duk da cewa za mu zo mu ji bayanai a gaba bayanin cewa kada a ƙara akan raka a goma sha da yanzu da yawa zaka ga masu sauraron malamai zance ko wasu daga cikin sabbin almajirai suna da zafin cewa kada a ƙara akan raka a goma sha ɗaya akwai wannan magana to amma idan muka duba me malamai ke cewa malamai mu hakikun min ulama'i ba malamai na sama sama ba malamai wanda suka wato wato zurfafa a cikin wato bahasi da ilimin duniyar musulunci ta san su da wannan ɗan suna nuna idan mutum zai yi yadda annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce kyakkyawar shirya wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam babu shirya da ta fita annabi to annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a sha ɗaya nan a awa nawa yake yi idan ya fara sallar dare yana tsawaitawa idan har kai ma za ka iya kai irin tsawaitawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kai sallah tsawon lokaci to kada ka ƙara akan sha ɗaya ita ce sunna to amma idan kai ba za ka iya kai irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita ba to kuma ka zo ka ce za ka karanta izu ɗaya zaka karanta a raka goma sha ɗayan ko izu biyu zaka karanta a raka goma sha ɗayan sannan ka zo kana faɗa akan kar a ƙara akan sha ɗaya to a gaskiya anan kayi gangancin magana na'am na'am ka duba da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke aisha take cewa fala tas'al an husnihinna wa tulihinna kada ka yi tambaya irin tsawaitawa da annabi yake kuma mun je daga wasu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wajen izu goma a raka a nawa a raka a ɗaya izu goma a raka a ɗaya waye cikin mu zai iya yi na
raka ɗaya mai safa ɗaya mai ya karasa to ya aka karasa kuma ka duba yadda mutane suke a wasu harkokin suna da haƙuri amma a wajen addini babu haƙuri mutum zai iya je ya zauna a atm yana jira yana tsaye yana bin layi ya ture a ture shi zai iya hakura a ana interview na wajen daukan aiki ana interview na promotion wasu abubuwa ne na duniya mutum zai zauna tsawon lokaci ya hakura ka zauna a bakin shagon ka kana jiran mai ciniki awa ɗaya ba wanda ya zo ya ce maka wannan nawa ake sayarwa amma ka haka ban hankalinka ba zai tashi ba amma imam idan ya ɗauki surar da za ta riƙe ku minti shida ko bakwai sai kaga kana tsaki gobe kana neman masallacin da bai kai wannan tsawo ba Allah ya sa mu gane amin
wannan hadisin malam yace muttafaqun alai wa fi riwayatin lahu ma arwaya kuma daban ta bukhari da muslim din an ha daga aisha take cewa kana yusalli min al-layli annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah cikin dare ashara raka'ati rak'o'i guda goma wa yutiru bi sajda sai ya witiri da sajada daya ma'ana yutiru bi sajda ai bi raka'a ba wai sajada ɗaya ne yake yin tahiya ba a sajda anan an kira juz'i ne ana nufin gaba ɗaya wato yana wato witiri da raka'a guda wayar kan raka'atai alfajiri sannan kuma sai raka'atai alfajiri kaga ya witirin kuma sai ya zauna yana addu'an sa lokaci yayi a kira sallah sai ya witiri a yayi raka'a ta fajr kuma wannan shine fa idan yayi raka'a goma ya zauna yayi tahiya yayi sallama sai yayi witiri ya zauna sai lokaci yayi sai raka'a ta fajr wannan aka hada aka ce sha uku na'am shine take cewa anan fatilka thalatha asharata raka'a wancan nan gaba shine raka'o'i sha uku da ake fada na'am akwai za a ce akwai sha daya ba za a ce sha daya sha uku ma'anan kaga ita ta fayyace cewa sha dayan ita ce sallar daren na'am biyun nan raka'atai fajr ne yake hadawa su zamanto suka zamanto wato sha uku na'am
kenan wannan hadisin kenan Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin tana wasafa sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yayi da kyautatawa wajen karatu da tsawaitawa wajen wato karatun da ruku'in da sajadan har take cewa kar yi tambaya akan irin wannan saboda abu ne wanda yake sananne wajen tsawaitawa sannan kuma mun yi bayani a karaka hudu hudun nan ya ake cewa hudu hudun saboda ana yin biyu ne a huta wasu ma suna ganin haka din ne sannan kuma yana bacci amma ba wai baccin da mutum zai bacci gaba ɗaya ba ne zai rinsa idonsa ne ya dan huta na'am amma ba zai nutse a cikin bacci ba kamar yadda sauran mutane suke yi sannan akwai ruwayo da suka zo cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin wato sallar dare raka goma sha uku to wannan sha uku mun ji yanzu fayyacewa cewa an hada da raka atal fajr ne suka zamanto sha uku din na'am akwai ruwayar bukhari da muslim da yazo take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli 13 raka'a zai sallar raka'a sha uku na'am wato wani lokacin yana yin witri da raka'a biyar wani lokaci da bakwai wani lokaci da tara wani lokaci kuma da sha ɗaya na'am to magana cewa karawa akan raka'a goma ko sha ɗaya ya faru a zamanin abubakar radiyallahu na khilafarsa da zamanin umar farko na'am har lokacin ana sallah mutane suna sallah ɗaiɗaikunsu ne ko kuma a yi sallah wasu za su haɗu su yi sallah wasu kuma suna rabe haka dai za a samu to shine zamanin umar radiyallahu anhu da ya zo ya shiga masallaci ya ga wannan abin sai ya yi tunanin to ya haɗa mutane mana su bi limami ɗaya shine ya haɗa su suna bin imamu guda wato shine ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu yana jagorantar su a sallah to amma a wannan lokacin ma suna sallah wajen raka'a 20 ne umar radiyallahu anhu ya jagorantar da Ubay ibn Ka'ab yana jagoranta mutane a sallah raka 20 kaga dukkan su sun fahimci cewa ashe ba wai raka a goma ne kadai za a yi a tsaya ba na'am sannan kuma malam ibn Qudama al-Maqdisi a cikin littafin sa al-Mughni yake cewa tarawih din nan sunna ce daga sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ba bid'a bace da aka kirkira ta a zamanin Umar maganar cewa umar yake cewa ni'matul bid'atu hadhihi lokacin da ya hada su su yi sallah madalla da wannan bid'ar wannan umar ya faɗa ne saboda ya farar bayan an zo an daina a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma sallar tarawihi tare da imam ba bid'a ba ce duk wanda ya ce maka bid'a to ko dai bai san me ake nufi da bid'a ba ko kuma yana da son zuciya to shine anan umar radiyallahu anhu ya hada su wato suna sallah kamar yadda da annabi ya fara yi amma sai ya daina fita saboda kar a farlanta akan mutane kamar da mun karanta a darasin da ya gabata na'am Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shi ma yana limancin sallar tarawih wa mutane da raka'a 20 sai yayi shafi da wuturi da raka'a uku sannan kuma shekul islam ibn taimiyya rahimahullah yake cewa shi sallar kiyamun labin nan ramadan din nan da ake yi na cikin dare ba a kayyade ta da wata ka'ida na cewa ba za a wuce raka a goma sha uku ba sai dai duk mutumin da yana tsawaitawa kamar yadda annabi ya tsawaita yana iya ya takaita a haka ya ce umar radiyallahu da ya tara mutane akan su bi ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu lokacin suna yin raka 20 ne sannan kuma su yi witiri da raka uku 23 kenan kuma wannan mutum zai takaita daga karatu gurgunan yadda ya yawaita daga raka'a idan kana so ka yi raka'o'i da yawa sai karatun ya zama gajejjeru don a samu a raka'o'i da yawa in kuma mutum yana so ya raka goma sha ɗaya ne sai ya tsawaita karatun ko mutum ya dinga sa nisifi nisifi in ka raka goma sha biyu ka samu izu shida ko kuma mutum ya sa rubu'i rubu'i raka hudu izu daya raka hudu izu daya raka hudu izu daya kaga izu uku kenan yayi na'am na'am amma ka ce za ka yi alamtara zuwa nasi ko kuma ka ce magabancin wannan ka ce za ka takaita a goma sha ɗaya in ka yi kana da lada amma kar ka ɗauka cewa ka bi shiriyar annabi ne sallallahu alaihi wasallam don shiriyar annabi ba a ɗaukan wani bangare a bar wani bangare in har shiriyar sa ɗin kake so ka bi to ka bi yadda ya yi in za ka iya in ba za ka iya ba kuma hadisi dama ya gaya mana idan na umarce ku ku ɗauka gurgudun yadda za ku iya idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum ku dauka yadda za ku iya in mutum bai iya ba sai alamtara zuwa naci kuma sai raka a goma ne kadai zai iya yi sai ya goma ya shafi da wutarin sa Allah zai bashi lada gurgurun niyyarsa da himmarsa da yadda yi yafi wanda bai yi sallar tarawihi ba na'am Allah ya samu dace tsaya hakan nan na'am tsaya hakan nan wani bayani sai lokaci na gaba bi idinillah na'am alhamdulillah masu sauraro ana sauraron fata musulunci kyan daga nan gidan radio tarayya fis fm yanzu lokaci ne da mai sauraro zai iya bugawa don ya yi tambayansa a nan banda da aka saba 0802441954 08024419254 assalamu alaikum wa alaikum assalam yawa madara me tambayan na kwana na fi a me tambayan
Malam ina buƙatar addu'a ne a kone yaushe idan aure na ya rage sarki ko da zai aure ne ya ce a daga karo hudu kenan tun an saka wata bakwai har aka rara yanzu ya zama shekara biyu da yan watanni ana kara. Shi ana ke su mara a na da addu'a don Allah. Kuma idan akwai addu'an da malam zai gane ina yi. Dan gobe ne mata masu zakaran kuma yanzu ta gawe to
to zan baki ansa kafin sauran tambayoyi su shigo saboda muhimmancin wannan tambayar kuma suna da yawa mata suna neman aure masu neman aure sun zo sai abu ya ɓaci a yi watanni ba a abin nan wani ya zo mutum uku mutum biyar waye to ni anan shawarar da zan bayar ita ce duk lokacin da miji ya zo neman aure idan har 'ya mace ta gamsu da shi to a yi sauri a ɗaura auren daga lokacin da ta ce ta gamsu da shi iyayenta sun gamsu to babu zancen a yi soyayya na shekara ɗaya shekara biyu wata kaza a'a a yi sauri a ba da sadaki a ɗaura auren ko da ba a sayi komai ba ko da ba a shirya ba shi aure bayya bukatan kwanuka da kayan ɗaki da waye taron mutane ba a bukatan wannan sadaki ma in ya so ku ce bashi ne ko kuma a lokacin makar ma ku ambaci sadakin kana son ta a kira wanda yake son yarka ya zo kana son yata eh shi mutumin kasan yan mutumin kirki ne yana da hali man kyau eh shi ma ya yadda gamsu da halin yar shi kenan to a kira limami a kira mutane biyu uku ku zo mu ɗaura aure tsakanin wane da wacce na'am a ɗaura aure mai bayarwa ya bayar mai karba ya karba a yi musu addu'a Allah ya sa musu albarka a tashi aje daga nan aure ya riga ya kullu in ya so in an yi maganan sadaki to ya je ya nemi sadakinsa da kayan aurensa yarin mata dai ta zama tashi ta zauna a gidansu shi ya je ya kintsa shi ma uba ya shirya in kuma shi ya riga ya shirya uba ne bai shirya ba Na'am.
a ɗauke ta a kai ta gidan mijinta lokacin da uba ya shirya ya kai wa yarsa kayan ɗaki yarsa ce na'am to amma yayin da mutum ya zo ya ce yana son ya mace an zo an fara maganan aure na'am Na'am.
sai mu dakatar cewa eh sai a dinga ja a dinga ja wata biyu wata uku wata shida to a wannan lokacin akwai abubuwan da za su dinga tasowa daga cikin Na'am.
abin da zai taso kullu zai ni'imatin mahsud duk Na'am.
wanda yake cikin wata ni'ima yana da mahassada na'am wannan yarinyar da take so ta yi aure a cikin kawayenta sa'anninta akwai wanda ba sa so su riga su aure na'am a cikin anguwa ko a cikin gari akwai waɗanda suke da 'ya'ya mata suna ganin 'ya'yansu sun fi wannan kyawu sun fi wannan shekaru na'am in wadata sun fi su ya yau 'yar wannan za ta samu miji mu 'yarmu ba ta samu miji ba na'am idonsu yana kai ko da ba su yi wani sihiri ko wani abu ba jinsu ba daɗi suna jin haushi ba su yi musu fatan alheri ba dinnan zai zama cikas na'am
kaga wannan Na'am.
sannan kuma abu na uku shi wannan da yazo yake son auren wannan din ta yi shi ma akwai wasu da suke son shi ba sa so ya aure wannan din Shi su ma- ma da nasu shi ma bangaren sa to haka ita ma ta yi akwai wanda yazo yana son ta yace tace ba ta son shi sai wannan din na'am su ma wayancan mazan mai yiwa su ma suna da wannan haushin na'am sannan uwa uba shedan mm, shedanin aljani zai zo ya ce yana son wannan yarinyar ya zauna da ita duk lokacin da za a yi aure to zai ya zo ya siffanta wato wasu abubuwa ya shiga tsakani na'am ko ya tsoratar da mijin na'am wannan fa babu alheri ko ya tsoratar da ita a sa gaba tsakani mm, sai ka ga yana gudunta ko tana gudun shi na'am wannan fa idan ma ba a yi zancen sihirce-sihirce da ake yi ba mm, saboda haka amma idan aka zo aka samu magana cewa ga wannan yana so ga wannan tana so a lokacin da aka yi sallah a masallaci uba ya cewa mutanen su zo ana sallamewa ga wannan ya zo uh, yana son yata ya tura mutum ga wannan yanzu ina so a ɗaura auren Mhm.
kafin a je a kinsa mm, a ɗaura auren sannan mu zo mu sa rana nan da wata uku kai maka je ka gyara gidanka ni ma in je in shirya abin da zan na'am, shirya mm, na tara jama'a da zan yi na ah, biki na'am aure dai ya zauna eh, na'am ƙaryar shaidan ne ya zo ya ce zai warware wannan auren Allahu akbar na'am amma lokacin da muka yi wannan sake ana soyayya a je a dawo a je a dawo Mm.
wannan yana kallo la kadde wannan za su yi aure Mm.
kadde wannan wani don karye zai hana akwai wani kes da ya zo waje na yan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya ya mace ta yi sihiri yar uwarta kar ta samu miji inna lillahi
ta yi mata sihiri kar ta samu Mm.
miji uwa ɗaya uba ɗaya me kake tsammani da ƙawaye Ah, ba magana malam wata ma kuna zuwa wajen saurayin ki din ya ganki ita kuma ta sai kokari ta dinga masa dariya Mm.
a gefe ko za ta kwato shi Mm,
saboda haka matsaloli suna nan da yawa sannan kuma ni ina muka samu ne na cewa in za a yi aure sai an tara kaya din nan al'ada ne wanda muka samu a nan mm, uba yanzu yau zai aure da aure yarsa sai ka hankalinsa ya tashi shine da katifa shine da gado na baka ya na baka katifa na baka gado na baka kujeru da talabijin da firiji haka abinci malam har kayan abinci har da kudin itace na'am kuma ka je ka gama cin yawa ka sakar mun ya
muni kenan ko ka wulakanta ta iyaye da suna haɗa irin wannan ɗin ne don wato a taimakawa mijin ya ga mutuncin iyaye ya kula da yarsu na'am amma yau wani kuma daga ran da gara ya kare amace ta zo ta fara cewa a cefa ne sai ga an tada hankali saboda haka kar mu ce don babu wani abu za mu dinga jinkirta batun aure Mm.
a dinga ja a dinga ja a dinga ja idanu su zo su shiga mahasara su zo su shiga shaidanu su zo su shiga kuma da ana tsawaitawa din nan kowa yana ganin wanda ya fi wani eh yau in na zo na yi zance ina son ki za mu yi aure idan ba na tsaye da hankali na sosai ba Mm.
zan dinga ganin matan da suka fi ki kyawu in ilimi ne wanda suka fi ki in mene ne wanda suka fi ki yau da gobe da nake ganin wa'ancan din sai in fara nadama anya wannan fa ga wata na fi na- na same ta fa wannan fa ta fi wannan duk quality da ko quantity idan zan auna sai in ga wannan ta ƙarshen da na gani ta fi wannan ta farkon to ban aure ki ba eh saboda haka zai nemi hanyar kubuta Na.
kuma abu ne mai sauki yau maza sai zai zo ya ce babana ya ce kar in ƙara aure eh eh alhali baban shi bai hana shi ba tunda ana bin magana uwaye ko uba na'am ita ma haka idan ta zo ta ce tana son wannan da aure sai ga wani ya fito ya ce ina son ki wannan mai fito ina son ki sai ta ga wanda ya zo ya suna son ta na farkon nan fa na bayan nan ya fi ta kyawu ya fi ta dukiya ya fi ta kaza ya fi ta ilimi ya fi ta ya fi shi ya fi shi ya fi shi sai ce a sai ta ce a to ai ba abin nan bane kawai bari in yi masa ina masa hali ya kira ta ki daukan waya ya zo ya ce yana son ganin ta ta ki fita sai karshe ta ce karka dame ni ita tana tsammanin wa'incan za su aure ta idan wannan din ya zo ya haƙura ya ce to shi kenan tun da ta kore shi ya haƙura to wa'incan din kuma fa su ma sun ga wasu mata da suka fita su ma sai su batta ga mata dinu tudanu ne yadda kika bar wannan haka wani zai barki yau ki bincika kanki ita da ke tambaya ko wata da take sauraro ta bincika kanta duk lokacin da wata tana ganin an wulakanta ta ko an kyale ta shin ita bata kyale wani ba saboda haka akwai bukatar sha'anin aure sha'ani ne wanda yake bukatar sakankancewa da yadda da imani da kulawa na musamman idan lokacin da mutum ya zo kafin ka ansa masa ina son ka ko ina son ki to sai an duba an yi natsu sosai wannan kuma ba sai an dauki tsawon lokaci ba yadda za a zauna ana soyayya a kowace ta zo ta ce mana suna soyayya da wani shekara biyar shekara biyar wanda inda an yi so na gaskiya ne an yi aure kuna da 'ya'ya biyu ko uku amma har yanzu kuna soyayya ku kuka kawo soyayyan duniya ne a zo a yi waya cikin dare ana hira har awanni
kwana kanku bacci to kwana kanku bacci ko kuna chatting wannan ya tura wannan ya tura ko kuna video call kuna hira har asubahi wai ana soyayya kamar su suka kawo soyayya sai ta ji cewa in ba shi zan mutu shi kuma tunaninsa yana kan wani wata saboda haka wannan batun matsala mu ne za mu tashi mu gyara iyaye da matan duk lokacin da mutum ya zo neman auren ya dama ita katta kawo sai wanda yana da natsuwa yana da kaza yana da kaza tana kawowa iyaye su yi sauri su bincika cikin natsuwa wannan mutumin yana da mutunci a shi ne iya ce yana son aure iyayensa su bincika wannan yarinyar tana da mutunci eh suna kula da addinin su eh sai a yi sauri iyaye su haɗu su ɗaura aure ran da za a zo irin a yi tambayan nan ko wani abu kawai a zo a ɗaura auren a je a zauna kuma idan aka yi aure abin da iyaye wasu suke gudu idan aka ce an ɗaura aure sai ya zagaya ya zo ya ce zai ɗauke ta ya je da ya hira da ita a gidan abokinsa ya hira da ita a hotel ya je ina da ita har yarinya ta zo ta yi ciki ba shirya komai ba za ta haihu a gidansu iyaye su ga cewa kamar abin kunya ne ya za a yi aurar da yarmu maimakon ta je gidan mijinta sai su zo su haɗu bayan katanga har a zo a yi ciki abin da ake gudu kenan saboda haka in za a ɗaura auren kar ya zo ya ce ai mata ta ce ai ina da akwai wanda ya yi haka din kasan matsalolin suna da yawa akwai wanda da aka ɗaura auren sai ya kira ta a waya in ta ce a akwai kunya ai bai dace ba ka bari mana lokacin tarewa ya sai ya ce ba ina da haƙƙi a kanki bane ai kai mata ta ce annabi ya ce in mutum ya kira matarsa zuwa shimfidansa to ai ba gidanka bane to saboda haka an yi ta barawa a yi ta mafi sawu ma in har za a yadda a bi wannan salo da muka faɗa to wannan din zai takaita irin mace wannan ya zo ya koma wannan ya zo ya koma wannan ya zo ya koma wanda ya zo an yarda da shi a daura aure amma yarinya ta zauna a gidansu na daura aure ba ya wuce ya wuce ba zuwa angonni kasuwanni waye ta zauna Allah ya hore masa ya dan tanadi musuguninsa ko uba ya shirya na'am sai ya tura mata ya tura masa matarsa shikenan an huta daga wannan mazaje suna zuwa suna tafiya sannan kuma abu na biyu mazaje da suke zuwa neman aure da yawa wasu din ba auren suke nema ba suna so su yi lalata da wannan matar amma babu hanya sai ya zo ya nuna yana son ta da aure ai auren ki zan yi ai ko me ya faru ma aike mata ta ce ai kaza kaza ne shikenan sai ta yadda cewa eh da gaske ne zai aure ta alhali shi burinsa ya samu mutuncinta ne ya yaye daga ran da ya yaye wannan mutuncin nata shikenan tana daidai da kowa a titi ba zai ga mutuncinta ba inda za ta yi magana aure zai ce ai baya da lokaci saboda haka ya mace ba wai don kin kai aure kina son aure ba kowa ki ɗauka cewa da gaske yake a ki tsaya ki natsu ki bincika wannan mutumin da gaske ya zo in da gaske ya zo to mutuncin ki yafi komai mutuncin iyayen ki yafi komai ki tsaya ki natsu kafin a yi abin Allah ya samu dace wato jinkiri ma da kara bude kowa jinkiri jinkiri shi nan ne matsala yawanci ke faruwa
to masauraro aiman afuwa kuna kira da mu ɗauka wasu ramadan na bayani assalamu alaikum salamu alaikum samu dace salamu alaikum wa alaikum salam bismillah
ne abin da nake mutane wanda suka kira nan dan Allah in malam ta su tambaye shi a tambaye shi abubuwa masu wanda zai kare ɗan wansu wanda zai kare kuma shi da wani mai tambaya da kansa din na'am sallolin ka da mene ka dan Allah ku shi za ku tambaya kaga malam ba abubuwa ba ne na'am addini ba abubuwa ba ne na'am abin da kaga ba shi ne abin da kaga dama ne zaka tambaye malam ba na'am yawa shi ne nake so a bada mutane wanda suke suka kai ya mace ka ka nemi abin da Allah zai yi kyau na'am ka nemi abin da sunnan ki da faranta ki ya fi kyau Ta- malam da goyi wani ma zai karo shi kai ka kai kai karo wani kai ka karo shi ma wani ya karo shi ne da ke son kwani na'am Allah ya saka da alheri Allah ya saka mun gode mun gode madalla assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah
ala afuwan da Allah a tambayar da a jawabin da ya ina so in san a yi magana da aka yi cewa idan mutum yana neman aure kar wani ya zo ya shiga ciki da ko kuma dai ya dinga jinkirin yana abin nan
na'am Idan yana neman aure kar wani ya zo ya shiga nema shi ma?
eh sai zo ya shiga nema kasa kuma wani yana nema Ta.
na'am eh masha Allah ta kan saurara madalla assalamu alaikum
wa alaikum salam akramakallah na'am bis-
a zanyan nahila kamar bayan sallar isha
na'am nahilar alamtara zuwa nasi zaka goma ke ne zanyan kullum kamar tare haka bayan sallar isha Kwarai za ka iya.
abu na biyu Mm.
Na'am.
kaji amsan ko kaji amsan ko
eh ta na ta na gode na madalla gode, na madalla gode.
madalla assalamu alaikum lafiya karo bismillah na baka ne mm na'am
akwai wani al'ada da yanzu haka ake a cikin aure na'am Mm.
wanda in mutum ya zo ya ya kawo sadaki sai ka ga ana ta ɗan haɗe-haɗe a siyo wannan gidan amarya kenan a siyo wannan a siyo wannan a zo a kawo ana dai ta kawo musu al'adu da dama dai haka a cikin biki mm to wasu shi da abin da yake ɗan sai saka musu mulki mm yake ɗan sa idan sun zo sai su ɗan jera da wasu abubuwa da yawa gaskiya kawo kamar shi da al'adar na aure haka mun mutum ne mm
to ya kamata mu mu ji tsoron Allah mu san irin al'adun da muke da su a kan aure kun ga aure wannan ba ma shi da wani al'ada ai.
mm
Mm.
kuma to ai to haka ma- an ba da irin wannan abubuwa to madalla mun gode madalla assalamu alaikum salam alaikum wa alaikum salam Alaikum salam.
alhamdulillah Wala ba duniya.
am ta ta ta da wani ki kiliya ya ta burke ya ai ta burke
Na'am.
am kam to hanna a wasu na kuna fito zuwa da mai da kafara a cikin ya ku ga ai A yi zuriya?
Antoji suna kafara ya yi rumu kafara bayan rumu ba ala wani auki kuna da cewa ga wani na sanya ku goji a yi kafara ne
Ya.
har ma kore da ba.
Kafara yaro no zin kafara ba yaro no zin.
Mm, ya tafi ma- yaro ya tafi mana Mm.
assalamu alaikum Alaikum salam.
bismillah
Malam tambaya ta shi ne. Ni kayan wankan sarki daga baya lokacin sa ya yi tuku kuma daga baya ta ga dai rawun ƙarshen ya wankan kai.
to kidan saurara mana zai bada ansa Salamu alaikum. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dan daga muryan kaɗan.
Ya kwana malam.
Lafiya kalau bismillah me tambayan?
Tambaya shi ne mutum ita kawai idan wanda yake son ta ya fito sai bayan ta gama ita ce mishi. Hello?
Hello, kin ce me mace mai takwa? In wanda ya fito yana son ta. Yawwa.
Eh. Idan ta ce mishi bayan idan ta gama ta gama.
Oke, ta ce mishi baya gama sai ta sai ta gama ta kaba sai zo maganan aure. Shin laifi ne ko ba laifi ba? Shi ne zai tambaya mana eh na'am.
Wato ya ce Ina son tana mata ta kaba lokacin. Sai ta ce mishi dan saurara masa. Saurara masa sai bayan ta gama ta kaba. Na'am, me tambayan ki na biyu?
To kayan da mutum ta gama ta kaba zai yi kai.
Kayan da ka gama ta kaba da shi? zai yi ka sadakar? to idan saurara to idan saurara sha to na bismillah mara kan na lokaci na'am
saha mai cewa idan wani yana neman aure shin wani zai zo ya nemi aure a kai?
na'am
wannan din hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hani yake cewa a cikin hakkin yan wantaka na addini wala ya khutuba ala khutbati akhi kada mutum ya yi neman zancen aure akan neman zancen dan uwansa idan wannan ya zo ya ce yana son aure na'am to kar wani ya zo ya nema sai in wancan din ya bari ko kuma ya bashi izini anan malaman fikihu suka ce idza tarakana wa taqaraba idan ita ta karkata gare shi ya karkata gare ta sun zo kusa misali da aka yi zance ka tura mutum ka je ai ma tambaya an je an yi tambaya da aka yi tambaya sai aka ce eh an yadda yarinya ta gamsu da kai kai ka gamsu da ita iyaye kuma sun yaddar maka cewa to yanzu kawo sadaki a daura maka aure ko kuma a sa ranar aure a wannan lokacin wani ya zo ya shiga haramun ne don an zo an kusa sun da ka yadda da ita ta yadda da kai iyaye sun yadda har ana zancen sa rana ko sadaki to amma haka kawai ka je ka nemi izini kana so ka yi magana da ita ka yi magana da ita baka samu ansa ba na'am to wani ya zo ba za a ce a ka bari sai wancan ya gama ba a bai yi nisa ba mai yiwa suna tunani kai din baka kai ba wani ya zo zai bige ka ya wuce kaga zai faru wannan din babu laihi idan mutum ya wato fara nema ne a farko wani ya zo ba laifi ba ne ko kuma kai da ka zo neman auren da ka zo ka nema sai ana wani haka haka da kai sai ka lura ko yarinyar ba ta son ka ne ko kai ne ka ga baka gamsu da ita sosai ba gashi kuma ka fara magana wani kuma yana neman ya mace sai ka ce ga wannan ya je ya sa kai mana wato kai ne ka bashi izini zai wannan zai na'am sai mu cewa nafila bayan sallar isha'i wannan na riga na bashi an cewa mutum zai iya yi kalantar zuwa na shi raka goma ya yi shafi da wuturi za ka iya ka yi kullum ba sai da ramadan ba yana da kyau sosai sai kuma wanda yake magana kan al'adu da aka sa a cikin aure wannan mun sha magana a kai yawancin al'adu sun kawo cikas ga wasu su samu aure ko wasu su aure da 'ya'yansu yanzu wani uban za a zo a nemi auren yarsa saboda ba da abun hannu sai kaga yana fada yana koran manema auren ba don komai ba don ba da abu ne in an ce za a aure fallasa ne shi kuma baya son fallasa amma da zai saukar da kanshi ya nuna cewa shi fa ya ne yake yake da ita baya da abun duniya in mutumin yana so ya aure ta ya je ya mata kaya shikenan ta yarda su je su yi auren su su zauna amma mutum ya kori mai neman aure saboda baya da abin da zai yi ko kuma saboda wasu al'adun wannan ba daidai bane shi yake kawo mana matsaloli ta wato rashin samun aure akan lokaci da kuma daukan bashi bayan aure a zo ana fada mai cewa ya yi sahur karfe 4 da minti 20 ko eh daidai ne yanzu alfijir 28 ne saboda haka an ka rike 20 ya yi 25 ma ya yi na'am ba a so dai ka wuce lokacin da aka ce lokacin sahur ya tsaya sai kuma wanda yake tambaya a kanuri yana cewa kan bai awo ayowa su kafara ayro no zin ba ayro no zin asham ka wake zumja yole ala irin dan monjin awri kom zun kori min malama awshi mari kafara shilan bejiwa laba amma kafara da baya yi asham jim ala rawal turi ayo rawal jim bawo na'am wato yayi wani laifi ne bai san akwai kafara ko ba kafara ba sai azumi uku don ya tuba ga Allah ka yi aikin alkhairi ka yi tawassuli ka nemi Allah ya gafarta maka za ka yi amma shin wannan abin akwai kafara ko babu din ya kamata ya sani yawa don a tabbatar azumin kayi ne bisa dalili na cewa kafara ne ko kuma kayi shi ne ta ibada haka mustaqilla na'am wacce take tambaya bayan wanka na al'ada idan mace ta ga wani abu wanda yake da launi ba jini jajir ba wannan in dai bayan yankewa ne kuma an tabbatar ya dauke aka yi wankan babu wani abu mun sha bayani aka yi insha Allah mai ta kaba sai wani ya zo yana neman ta da aure sai ta ce a'a sai bayan ta gama daidai ne duk wanda ya yi magana a'a sai na gama ta kaba ta kuma ba alkawari ne da kai ba komai ba ka je ka zauna Allah ce wala ta'zumu uqdatun nikah hatta yabulghal kitabu ajala al'amara ce babu laifi gare ku ma adabtum bihi min khatabatin nisa wato abin da kuka dan gitta na magana na talmi babu laifi mijinta ya rasu ka aika mata da wani taimako na kyauta kana da biyu ne amma
wadda ka gana hari
ta san cewa kana nan a waje kana jira na stand by kenan ba ba laifi bane nan ko kuma kamar da malaman tafsiri a karkashin wannan aya suke faɗa suke cewa wai idan za a ce mata in kin gama ta kaba da yake sanar da mu insha Allah ba za ki rasa da mijin aure ba kaza kaza amma kada ka zo ka ce ina son ki kar wani ya zo ya shiga waye waye wannan ganganci ne akwai shi sai kuma mai tambayan cewa ita din ce take tambayan cewa kayan mai taka ba zai yi a yi sadaka haka eto kayan da yanzu kike jikinki mai yanzu na jikinki da kayan lokacin da kike tambayan na maza ki ki jire ki ce kin bayar sadaka sadakan kaya ba yi da lokaci amma wai zancen cewa tun da kin yi zaman takaba da wa'annan kayayyaki duk ki cire su ki yi sadakan su ki dauko wasu daban ki sa wannan magana ce ta mutane suna alakan ta kayan da takaba ke da takaban ne babu alaka kayan da kika yi takaba za ki ki ci gaba da sawa bayan kin fitar daga takaba in kin ga dama kuma da yake dama kayan takaba ba kaya ne masu al'ambin nan kwalliya da sauransu ba in kina so tun da yanzu kin fitar daga takaba za ki yi kwalliya don neman kasuwa ma sai ki zamo sabbin kaya ki sa maimakon wancan din wannan gare ki ne amma ba inda shari'a ta hana ki sa kayan da kika zaman takaba da su bayan kin fita daga takaban wallahu a'lam
alhamdulillah masu sauraro an saurari shirin fatan musulunci kenan daga nan gidan rediyo tarayya peace fm a nan garin maiduguri tare da malamin a shek muhammad musafa akramakallahu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani an da saka da alheri mala sai ni yusuf da kare nake ce muku sai wani makon insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi